من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya datar da mu a daidai wannan lokaci mai albarka domin gudanar da littafinmu na kashfu shubuhat. Darasin da ya gabata wato wancan sati mun tsaya a daidai inda malam yake cewa lalle daga cikin kafiran da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yaƙe su, da za ka tambaye su wa ya halitti sammai da kasai za su ce maka Allah. Amma kuma lokaci guda suna sanya ma Allah kishiya. Mala ya ce daga cikinsu akwai wanda suke kiran mala'iku, daga cikinsu akwai wanda suke kiran annabawa. daga cikinsu akwai wanda suke kiran waliyan bayi saboda ne domin su kusantar da su zuwa ga Allah wanda wannan shine ake kira shirka ga Allah malaji au yad'una rajulan salihan mislan lata ko kuma su kirayi wani bawan Allah na gari misalin lata wanda Allah yake bada labari a cikin Qur'ani yake cewa afara'aytumul lata wal uzza sai Allah ce wa manata thalisatal ukhra alakum az-zakar wa lahu al-untha tilka izan qismatun diza wato duk wanda za ku kiraya kuma bayan Allah ko mun ingancin shi ko mun salahar shi ko annabi ne ko mala'ika ne baya da haƙƙin da ya dace a kiraye shi a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala haka ibada ana aikata ta ne kai tsaye tsakanin kai da ubangiji in ka tashi roƙon Allah zaka roƙi Allah kai tsaye ba sai ka sanya tsani tsakanin kai da mahalicinka cikin nan ba a rasa littayi an kawo littayi ba masa ko bai nan to anan malai yake cewa wa arafta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qatalahum ala hadha shirk idan ka san lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirai a wancan lokaci saboda suna hada Allah da wani ko annabi ko mala'ika ko wani malami ko wani shehi ko kuma wani abun bauta koma bayan Allah wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu manzo Allah ya yi ƙoƙarin kiransu zuwa ga ɗayanta Allah cikin ibada shi kaɗai. Kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Fala ta da'u ma'allahi ahada, kar ku kirayi Allah, ku haɗa shi da abokin tarayya, ko ma da wane ne. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa. mala yace Allah subhanahu wataala yana faɗa wata aya lahu da'watul haq ba wanda yake da cancanta na a kiraye shi kira na gaskiya face Allah Allah shi kaɗai ne ya dace a bauta mishi Allah shi kaɗai ne yake da haƙƙin a kiraye shi sai Allah ce wallazina yad'una min duni kaga wanda suke kiran koma bayan Allah koma wane ne la yastajibuna lahum bi shay Allah ya ce ba za su iya amsa musu da komai ba yana duk wanda zaka kiraya koma bayan Allah ba zai iya biya ma bukata ba zai iya amsa kiranka ba ba zai yarda da cewa shi abun bauta bane koma bayan Allah mala yace wata haqqaqta in dai ka tabbatar da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qatalahu ya yaki waɗannan mutane li yakuna du'a kulluhu lillah saboda addu'a da neman bukata gabaki ɗaya a koma zuwa ga Allah shi kadai idan saboda wannan ne manzon Allah ya yake su Allah da kanshi yake ba da labari, Ya manzan Allah idan za ka tambaye su wa ya halitti sama da ƙasa, za su ce maka Allah, wala in sa'altahun man khalaƙar samawati wal ard wai ya manzan Allah da za ka tambaye su wa ya halitti sammai da ƙasai, da ya ƙulun Allah za su ce maka Allah, to amma kuma duk da wannan za su kirayi Allah. sai su haɗa shi da wani abokin tarayya idan za su kirayi wani domin ya kusantar da su zuwa ga Allah in an tambaye su me yasa za su ce ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu abin da yasa muke kiran su saboda muna so su kusantar da mu zuwa ga Allah to wannan shine ake kira da shirka idan wajen ibada tunda ku ka yarda Allah shine abun bauta kuma shi ya halitta sama da ƙasa in ka tashi bauta mishi shi kadai ya dace ka bauta mu in ka tashi roƙon shi kar ka sanya shamaki ko tsani tsakanin kai da shi anan malai yake cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wata aya mai kama da haka Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu wanda ya kowa tsananin bata kamar wanda zai kirayi wani koma bayan Allah Allah ce malla yastajibu lahu ila yawmil qiyam wanda wannan wanin da ka kiraya ba zai iya amsa maka komai ba har zuwa ranar tashin kiyama wa huma an du'aihim ghafilun bari ma dai game da kiran da suke yi musu a gafale suke kenan ba su ma san da abin da ake yi misali mutumin da zai rika neman gumki ya bashi arziki ko lahiya ko mutumin da zai bauta ma dabba to kaga ko shekara ɗari nawa za ka yi kana bauta ma gumki ko dabba ko wuta ko wata itaciya ba za su iya amsa maka abin da kake bukata balma dai Allah ya ce ba su ma san ba irin roƙon da kuke yi zuwa gare su. Allah ce wa iza hushiran nasu kanu lahum a'da'an a gobe kiyama idan aka tayar da mutane domin hisabi wanda ake bauta ma koma bayan Allah za su zamanto a'da'an shine makiya idan za su ce mu bu mu yarda da abin da kuke mana a duniya mutanen da aka bauta ma ko annabawa ko waliyai ko malamai ko shehunnai duk wanda za kiraya kuma bayan Allah gobe kiyama Allah yake ba mu labari za su ce mu bu mu yarda ba kuma za su zame musu abukanan adawa sai Allah ce wa kanu bi ibadatihim kafiri kuma su game da ibadar nan da suke yi su duka zuwa gare su su nemi arziki su nemi lahiya a gobe kiyama za su ce a'a mu bamu yarda da haka Allah ba san ba ma suna yi ko kuma lokacin da suke kiran mu suna bauta mana ba mu da haƙƙi na ibada to anan mala yake cewa idan ka tabbatar da manzon Allah ya yaƙi waɗannan mutane saboda a kirayi Allah shi kadai wazzabahu kulluhu lillah yanka ya zamanto ana yin shi dan Allah nan yanka ma ibada bai dace ba mutum ya yi yanka ga dalilin wani aljani ko shedani ko wani boka ana yin ibada ta yanka dan Allah dan a samu lada a wurin Allah ko kusanci wanda ya dace a musulunci mutum zai iya tawassul me tawassul shine kusanci zuwa ga Allah sai ka yanka wata dabba ka ce ya Allah wannan dabba da na yanka aiki ne na alkhairi ya Allah ka biya mun bukata ta dalilin wannan abin da na aika amma ya wuce yanka yake zama ba na Allah ba shine lokacin da aka sanya sharadi a ce sai an kawo dabba kala kaza baka ko ja ko tsanwa wannan ya zama ya ɗauki wata kamada shi Allah ba ruwan shi da kalar dabbar da zaka yanka ko jinin da zaka zubda me Allah yake so yi dan shi Allah yake cewa lan yanala Allah luhumuha dabbar da zaku yanka Allah ba ruwan shi da namanta yace wala dima'uha kuma haka ba ruwan Allah da jinin da zaku zubda walakin yanaluhu taqwa minkum bari dai abinda Allah yake so kyautata niyya ya zamanto dabban nan da zaka yanka dan Allah zaka yanka amma in aka ce sai ja ko baka ko zakara hori ko baki to kaga wannan ya zama wani abu daban wannan yanka ibada ne azzabau Allah ke cewa qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya manzo Allah ka gaya musu lalle sallah da azumi da yanka da rayuwata da mutuwa Allah ce gabaki ɗaya nashi ne kuma shine ake nema ya bada lada idan bai dace ba mutum ya yanka ma wani shedani ko ka je wurin boka ya ce sai an kawo dabba mai kala kaza wannan kai tsaye yana daga cikin alamu na shedani shedannai su suke bada irin wannan shawara sai shaidan ya ce ina son dabba kala kaza sai an yanka ta bukatu za su biya wannan shine ake kira shirka ga Allah ko kuma kawo tsuntsu kaza kaza ko zakara mai kala kaza da kaza wallahi duk lokacin da aka aikata haka an saba ma Allah in dai har dan Allah ne zaka yi a musulunci ya halatta ka yi yanka ka ce Allah ya biya mun bukatuna kuma ba dole ba sai yanka ko sadaka za ka iya yi za ka yi sadaka da ɗan abin da gare ka ka roƙi Allah ya Allah dalilin sadakan nan da na aikata Allah ka biya mun bukatu na ka ana yin tawassuli har da karanta alƙur'ani da karanta ƙur'ani ka ce ya Allah dalilin karatun ƙur'anin nan da na yi ya Allah in dan kai ne ina so ka biya mun bukatu na kaza ko ka yaye mini kaza gashi ya tabbata Qur'ani akwai wanda suka yi tawassuli da imani suka ce rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidi ya Allah mun yi imani da abin da ka sabkar na al-Qur'ani mun yarda da manzon Allah Allah ka biya mana bukatunmu wannan ya halatta da haka yanka ibada ne bai dace ba ga mutum musulmi yayi yanka ga wani Allah ko ya je zub da jini ga wani shekani don neman biyan bukata a nan ma laice wazzaba hukulluhu lillah yanka ana yin shi don Allah ya ce wannaza da addawal addawal shi ma ana yin shi don Allah shi ne mutum ya ce idan Allah ya biya mun bukatu na kaza na yi alkawali zan yi ibada kaza wanda bayanin shi ya gabata cikin littafinmu na usulun salasa ya ce wal istighasa da neman agaji ba a neman agajin kowa sai na Allah cikin abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah misali baka ce ya shehu ka taimake mu ka kamu ruwa to kaga wannan haramun ne shirka ce kamar abin da ake yi a al'adun Hausa an tashi roƙon ruwa za ce halilu ruwa halilu ruwa to kaga wannan bai dace ba za a nemi agajin Allah ne cikin wata musiba wadda ta faru ko wani hori ko wata matsala in ta tabbata a cikin ƙasa zuwa ga wa zuwa ga Allah ba zuwa ga wani Allah ba anan ma yake cewa Allah madaukakin sarki yana bada misali istastaghisuna rabbakum a cikin ghazwat badar ku tuna lokacin da kuka nemi agajin ubangijin fastajaba lakum sai Allah madaukakin sarki ya karba muku ya biya muku bukatunku ina ana neman agaji ne wurin Allah amma mu gane anan akwai agajin da zaka iya nema wajen dan uwanka wanda yana da iko akan shi wannan ba haramun ba misali wani ka agaza mini dana bai da lahiya ina so ka bani jikka goma misali wannan jikka goma yana da iko wannan ba laihi bane ba haramun bane ana magana akan agajin da dan adam baya da iko akan shi eh wajen misali yayi matsala ije cuta tabbatar da wani alkhairi kaga dan adam baya da iko akan wani sai malake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa amman yujibul mutarra iza da'ahu wai wane ne yake amsa ma mai tsananin bukata shine al-muttar mutumin da ya shiga mugun hali talauci ne rishin lahiya ne wata matsala ce iza da'ahu lokacin da ya roke shi wa yakshifu su'a wane ne ya isa yayi bala'i da matsala idan ta faru wa yaj'alukum khulafa'al ard wane ne yake sanya ku mamaya a doran kasa sai Allah da kanshi yake cewa a ilahum ma'allah shin akwai wani a tare da Allah wanda ya isa muku wannan qalilan ma tazakkarun Allah ce kaɗan ne daga cikin mutane suke fahimta idan ba kowa ya san da cewa Allah shi yake amsa biya yake biyan bukatan mai bukata ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce duk lokacin da ka shiga wani mawuyacin hali ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah Allah yana amsa daga cikin lokutan da ake amsa addu'a shine mutumin da ya samu kanshi a cikin wata matsala kar ya tsaya yana wata inda inda kai tsaye ya daga hannun shi roki Allah ya Allah kana ganin halin da na shiga da matsala wadda take tare da ni ya Allah ka yaye min wannan matsala yasa saboda Allah ke cewa wa ya isa ya amsa kiran mai kira lokacin da ya wada cikin matsala wa yake yaye matsala kenan kaga wannan duk dalili to mala ya ci gaba da bayani yake cewa wa jami'ul anwaqul ibadati kulluha lillah haka duk wani nau'i na ibada ana yin shi dan Allah kuma ana neman ladan ne a wurin Allah wanda ibadan nan suna ne wanda ya kumshi abubuwa mai yawa malamai suka ce ismul jami'ul li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu in an ce bautar Allah shine duk abin da ka san Allah yana so to shine ake ce ma ibada kama tun daga sadar da zumunci biyayya ga mahaifa karanta alkur'ani sadaka da sauransu wannan duka ana kiransu ibada in ka yi su lada za ka samu to karka yi su don wani Allah shi ne mala yake cewa jami'u anwa'ul ibada da duk wani nau'i na ibada ga baki ɗaya ana yin shi don Allah kuma a wurin Allah ake neman lada sai ce kullu halillah mala yace gabaki ɗaya na Allah ya ci gaba da bayani yace wa arafta idan har ka yarda ko ka tabbatar anna iqraruhum bi tauhidir rububiyya yarda waɗannan mutane wanda manzo Allah ya yake su sun yarda da Allah shi yake sama shi ya halitta sama da ƙasa sun yarda amma wannan tauhidi na cewa sun san Allah shi yayi sama da ƙasa da abin da yake cikinsu lam yudkhiluhum fil islam wannan bai sanya su suka shiga addinin musulunci su dai sun yarda Allah shi yake komai amma kuma ba su yarda su bauta ma Allah shi kadai ba sai malai ce wa anna qasdahumul malaika wal anbiya kuma lokacin da suke kiran mala'iku da annabawan Allah wal auliya da waliyai bayan Allah na gari yuriduna shafa'atuhum wat taqarrub ila Allah bizalik wai suna yin haka ne suna neman su kusantar da su zuwa ga Allah ko su cece su a gobe kiyama haka suke cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa mu ba mu bauta musu ba ko muka kiraye su sai dai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah sai malai ke cewa suna kiran waliyai suna kiran annabawa suna kiran mala'iku dan su kusantar da su zuwa ga Allah to wannan abun huwal lazi ahalla jima'ahu shine ya zama dalilin da aka zubar da jinanansu yana shi yasa manzo Allah ya yake su wa amwalahum kuma aka amshe dukiyoyinsu za a je gari a kai musu yaki a yaƙe su saboda sun yarda da kiran wani koma bayan Allah wannan abin shi ya zamanto dalilin yakinsu a zub da jinanansu a amshe musu dukiyoyinsu sai malaiti a raftahi na izinin tauhidun lazi da'at ilaihin rusu ka san ku lalle abin da ake nihi da tauhidi wanda annabawa suka yi kira zuwa gare shi wa aba anil iqraru bihi al mushrikun wanda mushrikai suka ki su tabbatar da shi shine a ɗayan ta Allah cikin bauta Allah shi kadai ake bauta ma su ba su yarda da wannan ba sun yarda Allah shi yake halittar sama da ƙasa da abin da yake cikin su amma kuma su ba su yarda ba idan ka tashi bauta ka bauta ma Allah shi kadai ya su ce ya manzan Allah yanzu duk mutanen makka za su gamu gabaki ɗaya su rika bauta ma Allah shi kadai su ce kai wannan abin mamaki ja'alal alihata ilahan wahida sai su ce inna haza la shay'un uja yanzu gabaki ɗaya duniya kowa ya gamu ya ce Allah kaɗai ne zai bauta ma kuma Allah nan shi zai biya mai bukata suke cewa inna haza la shay'un uja wannan ai abin mamaki wannan malai ke cewa wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illa Allah wannan tauhidin da manzannin suka yi ta gwagwarmaya a kan shi manzo Allah ya yi ta da'awa shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina annabawan Allah suka zo suka huce misalin annabi nuhu shekara 950 duka gabaki ɗayan su gwagwarmaya ce suke akan a yarda da cewa la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta sai Allah wannan shine addinin annabawa baki ɗayansu duk annabin da ya zo zai yi wa al'ummar shi wa'azi akan cewa ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani abokin tarayya wannan wanda za a hada shi ko annabi ne bai dace karka ce a ai manzon Allah shine wanda Allah ya zaba rin kirayi manzan Allah sai kusantar da ni zuwa ga Allah ana haramun ko ka ce mala'ikun Allah su ne kullum suke tare da Allah ba sa saba ma Allah samsam su aikinsu ibada to su ma ba su da haƙƙin ka bauta musu ko ka kiraye su abinda ake so kawai ka ɗayanta Allah shi kaɗai cikin ibada sai mala ya ce wannan shine ake nihi da la ilaha illallah wato babu abin bauta da cancanta da haƙƙi wanda ya kamata a bauta mishi shi kaɗai sai Allah. Malaci wa hazar tauhid huwa ma'ana ƙaulika la ilaha illallah a tauhidun lazi da'a ilaihi annabiyu sallallahu alaihi wasallam tauhidin da manzan Allah ya kira zuwa gare shi. Ai la ma'abuda bi haƙƙin illallah wato babu abun bauta da cancanta sai Allah malaci fahim ya'lamuna anna ma'anaha la ma'budu haqqin illa Allah azza wa jalla su sun yarda da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah walaysa ma'anaha la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah su abinda basu yarda ba babu mai arzitawa babu mai jiya lamari sai Allah. To, a nan malake cewa fa'innal ilaha, saboda shi Allah nan da ake ba da labari, indahun a wurinsu, huwa allazi yuqsadu li ajli hazihi al-umur shine wanda ake nuhatar shi saboda waɗannan lamarra sawa'un kana malikan aw nabiyyan aw waliyan aw shajaratan su a wurin su kawai gani suke abinda zaka cimma guri a wurin su shine Allah shine ilahu wannan ilahun ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko wata itaciya ko wani kabari su suna ɗaukar la'ilaha kawai duk wanda za ka cimma guri zuwa gare shi kawai shi ne ake ni da ilaha mala ya ce aushin niyyar ko kuma wani aljani ya ce lam yuridu annal ilaha huwal khali su ba su yarda ba a zuciyarsu cewa lalle abinda ake ni da la ilaha shine alkhaliqur razi wanda ya halitta da wanda ya arzitar da mutane yana su a ganin su a'a kawai an ce la ilaha babu abun bauta da cancanta sai su ga in ma annabi ne ka rika ai ba laifi ko ka samu wata itaciya ka kudirce cewa za ta iya biya ma bukata su a ganin su haka ne ake ni ko ka rungumi wani kabari ka je ka rika bauta mishi abinda dai suke nihi kawai ka samu cimma guri da biyan bukata su ba su yarda ba da Allahn da ake ba da labari shi ne mai halitta mai arzitawa sai ma laice fa'innahum ya alamuna an na zalika lillahi wahdahu amma in ba don haka ba sun san da Allah shi yake da incin komi kuma shi ya cancanci a bauta mashi sai ce kama kaddamtu laka kamar yadda na maka bayani a cikin wannan littafi ya ce wa innama ya anuna bil'ila ma ya anil mashiriku na fi zamanina bilafazin sai su abinda suke nihi da al'ilahu shi ne irin abinda mashirikan zamani suka ɗauka da asayi wato shugaba ko sayyadi ko jagora duk wanda aka ce wannan shehu ne ko sayyadi ne kawai za a iya mashi ibada la'alla zai kusantar da bawa zuwa ga Allah haka suka ɗauka wanda kuma wannan shine ake kira da shirka yana a takaice duk wanda za ka ɗauka koma bayan Allah ko mala'ika ko annabi ko wani icce ko gumki in dai koma bayan Allah ne to wannan shine ake kira shirka kuma dalilin shine manzan Allah ya yaƙi waɗannan mutane malai ce fatahumun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna cikin haka sai manzan Allah ya zo musu kai tsaye ya da'uhum ila kalimatut tauhid yana kiransu zuwa ga kalima ta tauhidi me tauhidi shine ɗayanta Allah shi kadai cikin ibada inda har ka yarda Allah shi yake yin sama da ƙasa da abin da yake cikin su idan ka tashi ibadarka Allah kadai ya kamata ka bauta ma in ka tashi neman biyan bukatunka kar ka yi kwanance-kwanance ka je kai tsaye zuwa ga Allah Allah nan zai biya ma bukatu malai ce wahiyar la ilaha illallah wannan shine ake nihi da la ilaha illallah ba ka rika faɗa da baki ba ka ce la ilaha illallah na yarda da abba abin bauta da gaskiya sai Allah amma kuma radda matsala ta yi matsala za ka je wurin boka to kaga wannan la ilaha illallah inka ba za ta maka amfani ba saboda ka yi shirka ga Allah ka je wurin boka don ya yaye maka wata matsalaka ana so idan ka yarda la ilaha illallah wato babu abun bauta da gaskiya sai Allah to Allah shine zai jarabce ni in na rasa Allah ne in na samu Allah ne talauci ne ya kama na Allah ne wata matsala ce ko rashin lahiya Allah ne ya jarabce ni wannan shine ake nihi da tauhidi amma kaga a yau yawa daga cikin musulmai za su ce la ilaha illallah amma kuma mutum idan ya rasa aiki sai je wurin boka boka yaya za a yi in samu wannan aiki ya manta da ubangiji musamman 'yan uwa mata boka za a mini kishiya sai a je a yi tsaye-tsaye da kuma abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta ba wanda ya isa canza shi wallahi mutum ya yi shirka ga Allah lokacin da ya je zuwa wurin boka alhali a addinin musulunci haramun haramun ne mutum ya je wurin boka manzo Allah ke cewa man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya je wurin boka ko wurin dan duba domin ya yaye mishi wata matsala ko wani abu da ya same shi manzo Allah ya ce fa saddaqahu bima yaqul hal ma ya gaskata shi cikin abin da ya gaya mishi yace ai wane ne yake bibiyar ka magani ne aka maka ko sihiri ne aka ma manzo Allah yake cewa to hakika ya karyata abin da Allah ya sabkar da shi na alqur'ani wata ruwaya manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya je wurin boka lam tuqbal lahu salatu 40 yawma ba za a karba mishi sallar shi ta kwana 40 ba to ina ga mutumin da rayuwar shi gabaki ɗaya kullun sai zuwa wurin boka yana kullun sallar shi ba ta amsuwa kuma za ka ga yawa daga cikin mutane sun mutu a wannan hali wallahi haramun ka je wurin boka da sunan ya maka sihiri ko ya gano maka wata matsala ya yaye maka wata musiba ya samo maka aiki kun samu matsala da matarka ai a ce ga abin da ya faru kaza da kaza wannan haramun ne a addinin musulunci wanda shine ake kira da shirka musamman irin wanda za a rika ba su wuridi yana mutum ya je wurin boka yana neman arziki ko yana neman aiki sai a ba shi wasu wuridi wanda zai rika kiran shedannu da sunan zai samu arziki wannan shirka ce kai tsaye Allah subhanahu wata'ala baya son haka anan mala yake cewa wa hadha tauhid huwa ma'na la ilaha illa Allah shi wannan tauhidi da manzon Allah yake da'awa zuwa gare shi a ɗayanta Allah shi kadai shine yake bada ma'anar la ilaha illa Allah wato na yarda da babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ce wal maradu min hazihi al kalima Allah yace abinda ake nihi da wannan kalima ma'anaha la mujarradu lafziha ma'anarta ba ana nihin ba kawai mutun ya wadi da fatar bakin shi yace la ilaha illa Allah Luka kwana kana cewa la ilaha illa Allah amma kuma kana aikata sabanin abinda la ilaha illa Allah take kira wallahi ka huta daga musulunci yau duk mutumin da ya shirka ga Allah Allah ke cewa la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin muddin ka zamanto kana aikata shirka aikin ka gabaki ɗaya ya lalace kuma gobe kiyama zaka zamanto cikin wanda suka tabe suka yi asara idan wannan la ilaha illallah koda zaka faɗe ta kai tsaye akwai aikin da za ka aikata ya warware ta akwai irin maganganun da za ka faɗa wanda ba su dace ba a musulunci wanda suke warware la ilaha illallah yanzu Allah ke cewa akwai lokacin da za a samu mutum musulmi yusubihu rajul mu'minan wa yumsi kafira lokaci zai zo mutum ya wayi gari yana musulmi amma kuma kammare ta ya zama kahuri dalilin aikin da zai aikata ko dalilin wata magana wadda zai fada shi ne anan malai ke cewa wal maradu min hazihi kalima abinda ake nihi da wannan kalima la mujarradu lafzi ba kawai ka ce la ilaha illallah a'a ba shi bane ka yarda Allah shi yake badawa Allah shi yake hanawa Allah shi yake arzitawa Allah shi yake dora cuta in wani abu ya same ka Allah ne wani bai isa bai sabbaba maka haka sai ya ce wal kuffarul juhal mala yace kaga kahurai jahilai ya'lamuna anna maradun nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al kalima huwa ifradullah ta'ala kahuran farko su kansu wanda suke jahilai sun san lalle manzan Allah abinda yake nihi da wannan magana shine ka ɗayanta Allah maɗaukakin sarki cikin duk abin da za ka aika to su da kansa sun san haka ai me yasa suka gagari su faɗi hakan manzo Allah duk wa'azin da yake sai ya ce ku faɗi wannan kalma so ne ake sufurta ta to su da kansa sun san duk mutumin da yace la ilaha illallah kenan na yarda daga yau na yarda na shiga addinin musulunci daga yau na yarda da abin da ya same ni Allah ne daga yau na yarda in zan yi roƙo zan roƙi Allah to wannan shine ake nihi da la ilaha illallah anan mala yake cewa su da kansu sun yarda sun san me yasa manzon Allah yake kiran su zuwa ga wannan kalma sai yace wal kufru bima yu'badu min dunillah kuma sun yarda duk lokacin da mutum yace la ilaha illallah kenan ya yarda da Allah shi yake komai kuma dole su nisanci wanda suke kira koma bayan Allah wal bara'atu minhu kuma dole su raba kaya da wanda suke bauta ma shi yasa suka ki su faɗi wannan kalma sai yace fa innahu lamma qala saboda shi manzo Allah lokacin da yake faɗa musu yana ce musu qulu la ilaha illallah ya ku bayin Allah ku ce la ilaha illallah qalu sai malaka cewa sai su daga baki su ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu manzon Allah ababan bautan da muke bauta ga baki ɗaya mu tattara su mu anshe shi share guda mu rika bauta ma Allah shi kadai sai su ce inna haza la shay'un ujab wannan ai abun mamaki wannan abun ba zai yi ba kenan mu ba za mu faɗi wannan kalma saboda sun san in sun faɗe ta dole ka bar duk abin da kake bauta ma Mala ya ci gaba, yake cewa fa'iza a rafta, ya kai musulmi idan ka san anna juhalar kuffa ya arifu na zali. Lalle wannan kahuran jahilai su da kansu sun san haka. Mala ya ce, fal'ajabu mimman yadda islam wa huwa la ya arifu min tafsir hazi kalima. Abin mamaki ga mutumin da yake rai cewa shi musulmi ne. amma kuma bai san ba abinda wannan kalma take nufi kaga da yawa daga musulman mu a yau ba su san ba me ake nihi da la ilaha illallah kai ne ka ce la ilaha illallah amma kuma daga abu ya same ka sai ka koma ka kirayi wani Allah sai ke cewa abin mamaki shine fal'aja yayi abin mamaki mimman yadda'i islam ga duk mutumin da yake ra'ayin cewa shi musulmi ne amma kuma la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalima bai san ba menene la ilaha illa Allah ta kunsa ma'arafahu juhalul kuffar wanda kahuran warko da kansu sun san me take ni shi yasa suka ki hadi sai ce bal yazun amma kuma diyawa daga cikin mutane suna ganin أن ذلك هو التلفظ بحروفها ita la ilaha illallah shine kawai mutun ya waɗi da fatar bakin shi kawai ka ce la ilaha illallah ai shikenan na zama musulmi mallai ce yawa daga cikin musulmai haka suke gani min ghairi i'tiqad ba tare da sun kudurce ba alqal abin da yake zuciya li shay'in min al ma'ani irin yadda ma'anoninta suka kumsa ita la ilaha illallah idan daga radda mutum ya ce la ilaha illallah wannan kalima ita ce take tabbatar da cewa ka shiga musulunci idan na yarda ba zan bauta ma kowa ba na yarda Allah shi ne ya cancanta in bauta ma in na tashi kira shi zan kiraya na yarda idan wata matsala ta same ni Allah ne kuma zan koma zuwa gare shi wannan shine ake ni da la ilaha illallah malati wal haziq minhum yazunnu anna ma'naha la yakhluq wala yarzuq wala yudabbiru al-amra illa Allah amma kuma akwai wanda suke masu wayo masu hankali su sun yarda da cewa lalle ma'anarta la yakhluq babu wanda ya isa ya halitta wala yarzu ba wanda ya isa ya arzita wani wala yudabbiru al'amra ba wanda ya isa ya jijjuya lamurra illallah sai dai Allah shi kaɗai ina akwai wanda sun yarda haka ne ma'anarta malai ce fala khaira fi rajulin juhalul kuffar a'lama minhu babu alkhairi ga duk mutumin da jahilan warko kahure sun yi shi sanin ma'anar la ilaha illallah yana mutumin da bai san ba me take ni anan malacin menene anwanin mutumin da shi musulmi ne amma kuma bai san ba menene la ilaha illallah ta kumsa yana ganin kawai in na ce la ilaha illallah na shiga cikin musulmai bayan da za a yi in huta amma kuma idan wani yanayi ya same ni zan iya kiran wani Allah ko in bauta ma gumki ko in je in yi ibada a wurin kabari to kaga wannan bai san ba ma'anar la ilaha illallah Allah ce fala khaira fi rajul babu alkhairi ga duk mutumin da juhalul kuffar a'lama minhu jahilan warko ma sun yi shi sanin ma'anarta بمعنى لا إله إلا الله ده معنى لا إله إلا الله أنقى ورم كان سامو صفاء سيك جاو صفاء رقم من صفاء نعم فجويت تو تو ما لا يتقبع إذا إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب ko ma'rifatu qalb to yanzu wannan bayani da malam yayi Allah saka mishi da alkhairi a cikin littafi yace idan ka gano abin da nake nihi idan ka fahimci lalle ita la ilaha illallah ba kawai mutun ya hodi a bakin shi ba dole sai ya kudirce ma'anarta sai ya yarda da abin da wannan la ilaha illallah take nihi sai ke cewa wa arafta ashirku billahi kuma ka yarda me ake nihi da shirka ga Allah allazi qala Allah fihi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya yarda ko baya gawarta ma duk wanda ya shirka gare shi ina ita wannan shirka ita ce babbar zunubi ko saban da Allah baya gafarta ma mai aikata shi me yake nihi da shirka ga Allah shine kiran wani wanda ba Allah ba ko ma wane ne mutumin da zai kusanci wani da sunan ibada ko da sunan biyan bukata wani ba Allah ba wannan shine ake kira da shirka shirka shine ka sanya ma Allah kishiya yanan kiran wani koma bayan Allah ko ɗaukan haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki sai ka damƙa ma wani Allah yanzu misali ka yarda da cewa wani yana iya rayawa yana iya kashewa to wannan haƙƙi ne na ubangiji ba wanda ya isa ya raya kuma ya kashe face Allah subhanahu wataala lokacin da mutum yake da wannan aƙida tabbas ya yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa iza arafta ma zakartu laka in ka fahimci abin da nake maka bayani ma'rifatu qal fahimta ta gaskiya wa arafta shirk kuma ka fahimci me ake nihi da shirka ga Allah allazi qala Allah fihi wadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafarta ma duk mutumin da yake shirka gare shi yana kiran wani koma bayan Allah daukan haƙƙi na Allah ka ba wani Allah ko annabi ko mala'ika ko gumki ko wata itaciya ko aljani wannan haramun ne a addinin musulunci yace in kai haka kai shirka to Allah yake cewa baya gafarta ma duk mutumin da yake shirka ga Allah sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma kuma Allah yana gafarta ma koma bayan haka ga wanda ya ga dama kenan duk irin zunubin da zaka aikata a duniya in dai ba shirka bane to Allah zai iya gafarta maka wani hadisin manzo Allah ke cewa ya kai dan adam Allah yana cewa da za ka zo da cikin ƙasa kana saba ma Allah thumma laqitani la tushrik bi shay'a amma ka hadu da Allah baka yi mishi shirka Allah zai ce gafartu laka wala ubali zan gafarta ma duk irin saban da kai ba ruwana akan haka wani wuri manzan Allah yake ce ma wani sahabi wai ka san haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta mishi shi kadai kar su hada shi da wani abokin tarayya haƙƙin bayi akan Allah Allah kar ya azabtar da duk mutumin da baya shirka yana in ka mutu baka shirka duk irin saban Allah da kake akwai yiwuwar Allah ya gafarta maka shi yasa ba karamin laifi bane in kaga mutun yana saba ma Allah idan ya mutu akan haka nan zaka ce wani dan wuta ne wannan ba haƙƙinka bane duk mutumin da ya mutu in dai baya shirka to ana kyautata tsammani ana sa ran Allah ya gafarta mishi kuma wannan alaka ce tsakanin Allah da bawan shi ba wanda ya isa ya shiga manzo Allah ya kawo mana hadisin mutumin da bai da aiki sai kashe mutane ya kashe mutum gomiya tara da tara ya zo ya tambaye wani malami ya ce ya kai bawan Allah na kashe mutum gomiya tara da tara wai ina iya tuba Allah ya gawarta mini malamin ya ce a a in ka tuba ma Allah ba zai gafarta maka sai ya ce to barin kashe ka ya kai malam in cike mutum ɗari kenan daɗin lissafi ya ci gaba yana tambaya ya ƙara gamuwa da wani malami ya ce ya kai bawan Allah na kashe mutum ɗari daidai lissahi shin Allah zai iya gawarta mini malamin ya ce yowa ya isa ya shiga tsakanin kai da ubangijinka ka tuba zuwa ga Allah ka gaggauta tuba tabbas Allah zai iya gawarta ma manzo Allah ya bada labari wannan mutumin ƙarshe ya mutu ya shiga aljanna to kaga duk irin saban Allah da mutum yake yi in dai ba shirka ba ne shirka ita ce babban matsala mutum ya mutu yana shirka ga Allah to shi ne anan Allah ke cewa inna Allah lalle Allah la ya gafiru an yi shirka bi ba ya gafarta ma duk wanda yake haɗa shi da wani abokin tarayya yanan zai kirayi wanin shi ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wanin Allah sai Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta ma koma bayan haka ga wanda ya ga dama to anan malai ce lalle idan ka fahimci haka ka san da cewa shi tauhidi ana so a ɗayanta Allah cikin ibada shine tauhidi kar a hada Allah da wani cikin ibada wannan gwagwarmaya ta tauhidi dalilin ta ne aka turo da annabawan Allah wanda sun sha wahala wasu an kashe su wasu an kore su daga garinsu saboda ɗayanta ibada zuwa ga Allah kuma dalilin wannan ɗayanta Allah cikin ibada dalilin wannan ne Allah ya halicci sammai da ƙasa ya halicci ɗiyan Adam Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ni ban halicci mutum da aljani ba sai don su ɗayanta ni cikin ibada su bauta mani ni kaɗai ba tare da wani ba wani hadisul kudusi manzo Allah ke cewa Allah yana cewa ana agna shuraka'i an shirk ni na wadatu ga masu gama ni da abokin tarayya da koma wane ne yace man ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirku duk wanda ya gama ni da wani abokin tarayya Allah ke cewa zan bar shi da shi da wanda ya gama shi da abokin tarayya ko da wanda ya gama ni da shi can sai ka je ya baka lada to anan shirka ita ce mafi hatsarin aiki wanda Allah baya gafarta ma bawa lokacin yayi masha Allah yake cewa ba arafta dinallahi allazi arsala bihi rusul in ka fahimci addinin Allah wanda Allah ya aiko da manzanni min awwalihim ila akhirihim tun daga warkonsa har zuwa ƙarshe allazi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu wanda Allah baya karɓar wani addini koma bayan shi kenan anan mala yana so ya tabbatar mana da me ake nihi da tauhidi shine ɗayanta Allah cikin ibada kar ka zamanto kana bauta ma Allah ka haɗa shi da wani abokin tarayya ko za ka kirayi Allah sai ka kirayi wani Allah wanda shi ne ake kira da shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu gaskiya ganin cewa lokacin namu ya yi sai mu tsaya daga nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم إن شاء الله